المنتهى لها بعدد ما في علمك وحق قدره وبكداد العظيم ورضي الله تعالى عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابته جملة وتفصيلا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا رب العالمين يوم وبين ودياك الله da salati ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wanda shehu islami ke masa kirari cewa taimako da nasara daga Allah ta zo buɗi ya zo wanta hadujal kufuri duhun kabici sai ya yayi waɗuguyan da kuma duhu na zalunci saboda me idda ahmadu a lokacin da ma'aikin Allah ya zo wannan duniyar da jahilci da zalunci duk sai suka kare yanwa ku sani cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi kowane abu a cike daga abin da za mu iya ambatonsa kamala a duniya da kamala a lahira. Allah ya yi masa wannan baiwar, irin baiwar da ba a taɓa yi ma wani abin halitta ba, sai shi kaɗai sallallahu Alaihi wasallam. Yana daga abin da Allah ta'ala ya bashi, kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. Sahabbai suka ce, saboda kyan hali na ma'aikin Allah, sallama, dukkanin sahabbai kowa zai yi maka rantsuwa ba kafara yace annabi ya fi so na biye da kowa saboda me shi a yanda yaga annabi ne masa mu'amala kamar ba kowa ake wa irin wannan mu'amalar ba saboda iya kyakkyawar ɗabi'a da kwatanta kyakkyawar ɗabi'a da koyar da kyawawan halaye sallallahu alaihi wasallam Allah madaukace sarki ya bashi kamala cikin halitta dan adam tare yake bai cika goma ba ma'aikin Allah ya cika goma ya tumfaye ma'ana ya cika cika ta tab Allah ya baiwa ma'aikin Allah kyan sura kyan kamanni har abada ba za a sake ba an yi an gama Allah ya baiwa ma'aikin Allah ƙarfin hankali da kwakwalwa saboda me hankali da kwakwalwa ne wanda yanzu nan ke karɓar saƙon wahayi na Allah bayan abin da Allah yake banci ginin kwakwalwar da shi kwakwalwarsa ta bambanta da sauran kwakwale na duniya kaifin hankalinsa ya bambanta da saurin kaifin hankali na duniya Allah ya ba wa ma'aikin Allah wannan Allah ya bai wa ma'aikin Allah sihhatul fahmi idan ka ji to kuma ka fahimta fahimta din haka ana kiran wannan suratul fahmi ba sai da ka sha wahala sannan ka gano ba yanda kaji a lokacin Allah ya cinta baka fahimtar kuma ka fahimci eh yanda ka fahimta din haka abin yake Allah ya ba ma'aikin Allah wannan Allah ya ba ma'aikin Allah fasahar harshe baya igina baya gura-gura Allah ya ba shi ƙarfin ihsasi madosanai na ji kiyashi yana sauka akan ka kana ji to yanda kake jin wannan kiyashin na sauka a kanka madotanan jinka ne suke gaya maka haka na ma'aikin Allah ya fi na kowa ƙarfin ji Allah ya bai wa ma'aikin Allah wato itidali daidai wa daida wajen motsawa Allah ya bai wa ma'aikin Allah ɗaukakar nasaba shi jerin iyaye wanda suka yi sanadiyar zuwansa duniya ba a taɓa samun wanda aka ce da shi fir ba kai ku naka wani kila kar a je kaka na biyar sai an ga kuskure Allah ya baiwa ma'aikin Allah wato jama'arsa ƙaumu nasa ƙaumu Quraishin Allah ya yi su madawaka ne ba kaskazatu bane Allah ya baiwa ƙasar da aka haife shi girma sai da Allah ta'ala ya rantsuwa la uqsimu bi hadha baladi wa anta hillu bi hadha balad Allah ya bashi wannan Allah ya baiwa ma'aikin Allah daidai wa daida wajen cin abinci da wajen bacci da abin da za a daura na tufafi da gurin zama da abin da ake ce da shi halin da ya samu kansa a ciki da kuma abin da zai dan sa a aljihu dan ya biya bukatun yau da kullum ya samu adala wajen nan Allah ya masa komai daidai wa daida ma'aikin Allah ya jibantu da ilimi ilimin da ba da ba wanda yake da irinsa domin ilimin da yake da shi san da jibril ke kawo alqur'ani ya kawo bakin Allah abinda annabin ya sani ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika fi kulli min al-munziri jibril ya kawo maka abinda jibril ne ya kawo annabi dama annabin ya sani saboda ne wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin ali dama Allah yake kai tsaye na baka ka karba to menene hikimar hado alqur'ani jibril ya kawo jibrilin ake son ya samu daraja shine manufa Allah ya baiwa ma'aikin Allah sallama wato ainihin hakuri ma'anar hakuri kilmu yana da ikon da zai da zai rama amma ya kauda kai kuma ya manta an yi sannan yana da hakuri shi kuma hakuri irin ka cije zakat ina ma dai tabaru kenan amma hidimu ba magana ina ma dai a cikin dukkanin guda biyu Allah ya hada wa ma'aikin Allah da hakurin wanda ma'aikin Allah zai ce wannan ba dan ya same ni annabin rahama ba yanda mala'iku suke neman a kifar da kaza da an kifar da ku kaga wannan ina ma dai kenan to amma ma'aikin Allah Allah ya bashi ilmu hakurin da ba wannan din ma a ciki in an kawo an ga sai Allahumma hadi wa innahu la ya'lamun Allah ka shirye su dan ba su gane ni annabi bane Allah ya bayo ma'aikin Allah godiya a ga yana aiki da gabai me yasa yake wannan aikin godewa Allah yake yi sai da Aisha ta gaishe na kwanan sallah tace haba ya ma'aikin Allah atukallafu nafsak ya kake ba kanka wahala bayan Allah yake ya san ba za ka yi ba da za ka yi ma ya kauda kai yace Aisha godiya nake wa Allah Allah ya fi ya fifita ni Allah ya ba wa ma'aikin Allah iya adalci Allah ya ba wa ma'aikin Allah gudun duniya gudun duniya sane ta sa inda zai sunkuya ya dauki dutse dutsen zai zama dinare dan ya biya bukatunsa dan haka duwatsun maka ci ga maka ma'aikin Allah ka taba mu mu zama dinare ka je ka biya bukatarka wallahi ko kallon su bai ba amma saboda Allah ba haka yake so duwatsun su zauna ba da wannan burin sai aka yi su garin Madina kalli yadda aka yi masalacinsa ado da gwal abin da ya baro a makka gashi ya bi shi garin madina Allah ya ba wa ma'aikin Allah kaskantar da kai shi yasa kowane mutum a garin madina ma'aikin Allah zai iya zai iya amsa gayyatarsa ka gayyace shi yake Allah ya ba ma'aikin Allah ifa kamewa a ga wani abu wanda yake ya zubar da mutunci bai taba yi ba shi yasa baya sauri a tafiyarsa baya lalaci komai za ka samu daidai wa daidai Allah ya ba bakin Allah afuwa a yi masa ya kauda kai kuma ba kauda kan kaɗe ba har kai masa laifi kuma ya maka kyauta saboda da gobe karka saki Allah ya ba ma'aikin Allah kyauta wanda baya tsoron talauci Allah ya ba ma'aikin Allah sadaukanta Allah ya ba ma'aikin Allah kunya Allah ya ba ma'aikin Allah muru'a cikar kamalar mutum Allah ya ba ma'aikin Allah rashin surutun da ba gaira ba dalili Allah ya ba ma'aikin Allah nutsuwa, Allah ya ba ma'aikin Allah tausayi, tausayi, shi yasa har a yanka, yake da Allah a wata wukar da kyau don abin za a yanka din ya huta da wuri. Allah ya ba ma'aikin Allah iya zama da mutane, yana daga abin da zai gwada maka kyau, irin na jayen halitta, sallallahu alaihi wasallam maganin Abu Huraira. Shi Abu Huraira ga nauni, yake ni fa ban taba ganin wani mutum da ya kai kusa da kyan ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan ya fito kai ka ce hantsi hantsi ne ya fito saboda kyan hantsi bai kai ranar bare ya kashe jiki ko ya zafi amma hantsi yana da kyau idan wato ya fito kai ka ce hantsi ne ke kwani ke gudana ta goshinsa sallallahu alaihi wasallam idan ku yayi murmushi sai a ga haske yana bankadar jikin garu da ma'aikin Allah ke kallo. Ibn Abi Hala ya ce, fuskar ma'aikin Allah kyalli take irin kyallin wata ɗan daren goma sha hudu. Wai ma'ana, wata ɗan daren goma sha hudun nan mai kyalli kwaikwayon fuskar manzan Allah yake yi. Ba fuskar sai ne kama da wata ba, watan ne ke kwaikwayon fuskar, sallallahu Alaihi wasallam. Sai na Aliyu Allah ya kara masa da ake cewa, wanda ya ga ma'aikin Allah bai shirya ganinsa ba, kwarjini zai kama shi. wanda ku ya ga ma'aikin Allah dama ya san annabin Allah ne sai kaunarsa da shi ta karu me shi banda shi yake cewa ban taba ganin kafu da bayan ma'aikin Allah kwatan fatin sa ba sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya kasance tsarkakakke ne kuma yana ƙanshi Anas dan Maliku yake cewa abinda ake ce da shi turaren ambar ko turaren almuski wallahi bai isa a sa shi a ma'aunin ƙanshi ba idan ma'aikin Allah ya taɓa numfashi ka ji ƙanshin numfashin Jabir bin Samura yake cewa shugaba sallallahu ya taɓa taɓa kundi kukinsa yace da ya taɓa kuncin nan nawa sai na ji wani irin sanyin da ya jefa mun nutsuwa sai na ji wani ƙanshi da ƙanshin ba shi da irinsa kai ka ce hannun an fito da shi daga jikin daga cikin jakar mai tallar darare wani daga cikin manya-manyan sahabbai Allah ya kara masa da yake cewa ma'aikin Allah yakan tsora hannunsa akan yaro yaro ya zo wucewa ya zo ya dan sunkuya ya ga ya sama Allah ya shafa kansa yaron ya wuce to ran yaron duk inda ya shiga sai an gane yadda aka yi kai wuce ungwarsa annabi annabi ya taba ka Jabir bin Abdullah al-Ansari yake cewa kai ko hanya ma'aikin Allah ya bi sai an gane ya bi hanyar shi yasa idan mun je neman sa gida an ce ya fita ba ma tambaya ina ya tafi daga karan hanci muke mu shaki ka sai mu ce dan yi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah mutum ne mai kaskantar da kai baya wahalar da kansa wajen me zai hau ya hau doki ko ingarman yayi bakin Allah baya wannan yana hawa abin da ya samu shi yasa shehul islam shi ibrahim radiyallahu ta'ala ke cewa bakin Allah ya kasance wani lokaci kan hau jawadan ingarman doki wani lokaci kan hau jaki wani lokaci kan tafi a kafa saboda me saboda tawaru'un sa sallallahu alaihi wasallam bakin Allah ya kasance shine mafi fasahar duk wani wanda ke magana a bayan kasa a cikin zancen ma'aikin Allah sai ka sami bara'atu manza'in yanda zai fara zai ja hankalinka sai kuma sai ka sami nasa'atu lafazin lafazin a saƙe za ka da lafazin babu intabal sannan lafazin da zai faɗa sai ka ji ƙanshin ma'anar lafazin a jikinka ma'anar da zai gaya maka sai ka ji ba ka buƙatar ka shiga wahalar neman ma'aikin Allah ne kake nufi ne a cikin zancensa baya yin ƙaƙali takallufi baya yi amma an keɓance shi da magana ‘yar gajera amma ta tattare ma'anoni masu yawa ma'aikin Allah ya kasance mai kyauta ne gwaggwabar kyauta ya kasance yana da saka ma'anar kyauta irin watan ya baka tili idan aka jima ka dawo ya manta sai ya ƙara ba ma'aikin Allah ya kasance ba a taɓa samun wanda ya kwatanci ko kusa kusa da shi wajen kyauta shekarar da aikin hajjin bankwana da sahabbai ya ba da hadiyar raƙumi ɗari ya hadaya da raƙuma ɗari har yanzu ba mu ji wanda ya maimaita hadayar raƙumi guda ɗari ba ma'aikin Allah ya kasance mai yawan kyauta ne ba wanda ya ce kusanto shi wajen kyauta sallallahu sallama ma'aikin Allah saboda kyautarsa har abin da mai hankali ya fi bukata ma'aikin Allah zai ba da shi ba kuma mani a gurinsa da sai kaga jama'ar sahabbai ran da kyautar ma'aikin Allah ake san a nuna ta ran nan sai ya tara ban aljanna ya taba mutane aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna idan sai na Usman ya samu wannan kaga ta nuna ko to idan yayi wata bajintar sai ma'aikin Allah ya ce idan aka je lahira ko da kokuwa in yake bari shiga bace an kai shi sai na Usman ba a sami dan wasan nan Usmanu shiga aljanna sai ai ban ga wani ba. Sai na ga wani tukuna, ba za ka shiga bane? To za ka ga wato saboda yanda yayi wa Annabi batinta, Annabi yace Usmanu aljanna ta zama dole sai ka shiga. Saboda kyauta. Sai ga ya bada kyauta ga Sayyidina Al-Hasan, ya bada aljanna ga Sayyidina Husaini. Ya bada aljanna ga Bilal, yace ya naji karar tafiyar takalmin ka je aljanna. to cutar ma'aikin Allah idan hadari ya yi ruwa hannun ma'aikin Allah ne maganinsa idan kasuwa ta yi ƙauro hannun ma'aikin Allah ne maganinta ko menene ya yi ƙauro ya ruwa haɗa shi da annabi sai abin ya wadaci bayi ma'aiki ya kasance akwai kunya kunyarsa ta fi budurwa irin ta da ba ta yanzu ne kai saurayi gida ba budurwa irin ta da wanda tun da aka ce an ba ta shi ko a zuci bata sake faɗin sunansa ba wanda ita ce idan ta girma ta shiga soro na ɗaya soro na biyu za ta shige soro na uku idan ta ga allo a soro na ɗaya sai ta tuba ta kalma saboda me ba malamin ba almajiran sai da ke aina ga karatu ne a soron na da kenan to ba kin Allah ya fi budurwa kunya lokacin da take halin budurcinta sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya kasance saboda kunya da yake bi ba kuma ya san wani kunya ta a gaban sa idan labari ya same shi wane yana yin kaza yana kaza yana kaza ba zai kira shi tsaye ba sai ya hau minbari yace me yasa mutane suke yin kaza suke yin kaza suke yin kaza bai san abu kaza babu kyau wani yana batawa tsakanin bawa da bawa yana sa bawa ya hadu da fushin Allah to wanda yayi an dinka riga mara wuya duk wanda ya sa ta da bada to ta ci eh halinka ne ka ji ma'aikin Allah ya tsoratar sai ka kiyaye wannan ma'aikin Allah ya kasance ya sifantu da amana ya kasance da gaskiya gaskiya ta magana ya kasance ya sifantu da yawan rashin magana cikin abin da bai shafe shi ba shi yasa yake cewa ma yana daga alamun kyan imanin mutum ya bar abin da ba ruwansa to ƴan wa in ka ji irin wannan ɗabi'u da sifa da halaye wani abin Allah ne ya halicce shi da wannan abin wani abin ko koya maka ma'aikin Allah yake so ya yi sai mu duba mu saka mu a gari sahabbai da suka rayu da shi kowa rayuwar ma'aikin Allah akwai darasin da ya dauka sai na Umaru shi da ya karanta rayuwar ma'aikin Allah abin da ya koya gudun duniya shi yasa yana shugaban duniya sai ya bude gari 48 a zamanin sa amma bata hana shi ya sa riga da faci ba saboda gudun duniyarsa a cikin sa akwai wanda ya koyi godiya in Allah ya ma nima ka gode kamar sai na Usmanu sai ya hau in garman doki ya sa tafke ke riga ya sa ta dare ya ci mai dadi ya sha mai zaki cikin sahabbai akwai wanda ya koyi tausayi da jin kai kamar sai na Abubakar Siddiq a cikin sa akwai wanda ya koyi kunya kamar sayyida Aisha ce lam yara minni wa lam ara minhu ban taba gani daga wajensa ba bai taba gani daga gurina ba ma'ana tsare shi a cikin sa akwai wanda ya koyi haram da halal a kyaudace wa haramun a nemi halal kamar mu'azibi da jabal cikin sa akwai wanda shi kuma Allah ya bashi irin ya koyi rabon gado kamar Zaid ibn Thabit cikin sa akwai wanda shi kuma amana ya iya koya kamar Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah akwai wanda shi kuma ya koyi yanda ma'aikin Allah yake karanta alqur'ani da baki kamar Ubay bin Ka'ab akwai wanda shi kuma ya koyi in dai harshe zai magana gaskiya zai faɗa kamar Abu Zar dan uwa kowanne sahabi akwai abin da ya koya to mu al'ummarsa sai mu sa kanmu a cikeli mu me muka koya cin amana fushi keta ha'inci yaudara jin girma dagawa alfahari rowa ita ma gada haka annabi ya koyar da mu a'a dan haka mai ta kiran sunna sunna sunna sunna mai tai amma sai an gani a aikace mai ta ambatan kauna kauna kauna kauna aitai amma sai an gani a aikace shine abin da ake bukata da haka ƴan uwa mu zamanto ƴan uwan juna bayan Allah masu ganin girman shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam dan uwa ya samu kowane irin alheri idan Allah ya danka masa annabi aka ce annabi shine naka kaji ka karba ka tabka arziki ya tabbata arziki dan adam yayi kasara babba bai auna sai ya mallaki komai a duniya amma bai rasa bai samu san annabi a zuci ba shi yasa idan watan maulidi ya kama sai ji kullun ransa a bace ko me Allah ya mallaka baka a duniya baka samu annabi ba wallahi kai kasara kuma kasara bayyananniya da haka yan uwa in mun sami soyayyar annabi a zuciyarmu mun samu arziki in mun rasa soyayyar ma'aikin Allah da ganin girmansa da ganin iyalansa da ganin girman sahabbansa wallahi mun tamka asara yan uwa ya zama dole akan mu mu amfani da wannan damar na wannan watan mai albarka da albarkacin mai watan mu roki Allah muna mai kamun kafa da watan da mai watan muna roƙonka ya Allah muna kamun kafa muna tawassuli muna istigasa da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da albarkacin kwanakin haifarsa sallallahu alaihi wasallam wajen biyan bukatunmu Allah ka biya dukkanin bukatunmu ka yafe dukkanin kusakuranmu kai gafara ga magabatanmu magabatanmu sun sha wahala dan mu zama na kirki Allah ka kai rahama zuwa gare su abin da ke tsakanin su da kai ya Allah ka kauda kai gabarin sa abin da ke tsakanin su da bayin Allah Allah karimi ne kai ka kauda kai gabarin su ka kauda kai gabarin kusakuran su alfarmar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wajen mu Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya wanda muka alƙawarin yi wa addu'a su ma Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya Allah ka sa mana albarka da alkhairi a ciki Allah ka faranta mana zakata cikin sha'anin zuriyar mu da iyalin mu alfarmar annabi ka annabin rahma sallallahu alaihi wasallama Allah ka san sunan kowa a wannan farfajiya da waje da wajen waje Allah ka san sunan kowa ka san kamannin kowa ka san bukatun kowa Allah ta'ala ka biya mana ka sa mana albarka da alkhairi a ciki Allah karka bari mu galabaita Allah karka bari mu tsaraita Allah karka bari mu talauta Allah karka bari mu kunyata Allah karka bari mu yunwata Allah karka bari mu kasa Allah ka bar mu bayin ka zalla Allah ka ba mu aljanna ka dan rahamarka Allah ka kiyashe mu azabar wutarka dan rahamarka alfarman annabinka annabin rahama sallallahu alaihi wasallama wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka fararo mana arziki ka fararo mana aminci ka kwararo mana kwanciyar hankali a wannan ƙasa dukkanin abin da zai tashi hankalin wannan ƙasa Allah ka magance mana shi halin da ake ciki na kunci da yawan tsoro Allah mu roke ka saboda alfarmar annabinka Allah ka yaye mana Allah ka sa mu cikin amincinka Allah ka cika hannayenmu da arziki Allah ka cika zukatanmu da kaunarka bawan Allah da ke ba mu ruwan sha Allah ka shayar da shi alkautara bawan Allah da ke ba mu haske Allah ka nawara masa kasuwancinsa da 'yan kasuwanmu da ma'aikatanmu Allah ka sani mu mun sani ayyukan da muke ba za mu iya ba Allah mun roke ka Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka tsaya mana da tsayawarka Allah ka kula mu da kulawarka Allah ka yi riko da hannayenmu Allah ka samu zama cikin dukkan al'amuran baki daya alfarmar annabi ka annabi rahama sallallahu alaihi wasallam halifa Allah ya rahama zuwa gare shi Allah ya nawar kabarinsa Allah ya ji kusakuransa hidimar da yawa alqur'ani da addini Allah ka dinninka alkhairansa irin arzikin da Allah ya wa Halima na kyakkyawan ambato bayan wafati Allah kamar irin wannan arzikin ayyukan alherin da Halima ya faro iyalai suka dora Allah kar ka gajiyar da su Allah ka kara musu kwarin gwiwa Allah ka sa musu albarka a rayuwa da shi da iyalansa da ƴan uwansa suka gabata Allah ta'ala ya kai rahama zuwa gare su kuma Allah ta'ala kai mana rahama idan mu ta mu tazo Allah ka sa mu suka da imani alhon shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama assalatu wassalamu alayka ya rasulullah kun bi aidina kallat hilatuna adrikina ya rasulullah الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار نعوذ بك يا الله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتل الأعداء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون